الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم يا همة الشهيد ريننا بهذا المحضر ولتأتي بنظرة تأتينا بالزمر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زل نبيك ورسولك تعظيما وتشريفا وتكريما وواصل المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تولف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فرج عن أهل زنفر خاصة وعن أهل نيجيريا آمة اللهم فرج عن أهل زنفر خاصة وعن أهل نيجيريا آمة واكتب لنا السلامة والآبية مع عبادك المؤمنين يا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين يا من أمرك بين الكاف والنون إنما أمرك إذا أردته أن تقول كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين Allah subhanahu wataala bayan yayi mana bayani na kadai ta shi ajiya inda yake cewa wa ilahukum ilahun wahidun wanda ubangijin komi da kowa a hasani guda ne don haka kamar yadda aka bayani ta sauka a cikin masu cewa a siffanta wane ne ubangiji a yake fari ko baki ko dogo ko gajere ko na bakin kare ko na azurfa ko na zinari ko mai kama da haka sai Allah ce a'a ilahukum ubangijin ku guda ne la ilaha illahu ba wani fa macancanci a mishi bautar gaskiya in ba Allah ba wanda bauta da cancanta akwai yawan ayyuka waɗanda ake gudanarwa bauta ce amma ba ta cancanta ba kamar duk wanda ya wayi gari zai tafi wurin neman abinci to ai da tafiya masallaci da zuwa neman abinci dukkan waɗannan hidima ce kuma aiki ne amma neman shiga masallaci bauta ce ga Allah ta ya cancanta a mishi ita ko tafiya neman abinci a bauta ce amma ba ta ciki ya cancanci a mai wannan abin ba saboda mi saboda Allah subhanahu wataala ya lamun cewa wa in min dabatin dalal illa ala rizquha babu wata dabba da karerehe face a bayan kasa face abincinta abin shanta lalurorinta suna ga Allah Allah ne mai yi masu to don haka cewa ka tahi wani abu daban to ba a hana neman kasabi ba wani neman kasabin a cikin shi ne kuma bawa zai sanin Allah subhanahu wata'ala to shine Allah subhanahu wata'ala ya zo da faɗin wasu ayoyi guda goma kowane ya ka diba to tana karantar da kai ilahu kuma ilahun wahidun inda Allah ke cewa inda fi innal ayatin wallahi akwai ayoyi fi halka samawati a cikin halittar sammai waɗannan sama sammai ya ka diba sai ka diba iyakar ta hekka babu abin da ya tallabe sama ba gane shi ba da akwai shi da ka gane shi to ko da akwai ginshikin ƙudura ce ilahiyya don bai yiwa a ce ga wani abu ba rike ka ƙudura ilahiyya ba amma abinda Allah ya bari ga damar kai dan adam misali aka baka dama kace zaka gini to irin cikin damarka to sai ka bi dogin shikai da hawattai da karahuna kai kai filoli sannan kai ruhin sama in hakan ban samu ba naka gini ba zai tabbata ba to amma shi Allah subhanahu wataala ga sama nan yayi kai iyakar yinka ba ka iyakarta amma kuma ba za ka cimma ginshiki da tallabe ta ba ko da akwai ginshikin shi Allah shi ya san da akwai ginshikin kurra ce ilahiyya amma dai kai bawa ka san duk abin da ya kai kilomita biyar kilomita biyar daga wannan wuri zuwa wancan wuri babu ginshiki ka san akwai hadari dan adam ta karsa gare shi to amma yanzu in ka diba ita sama ga tunan kai iyaka in ka baka cimma iyaka sannan kuma babu gishiki don haka aya ce mai zaman kanta a cikin halittar sama to shine Allah ce wal arli da ƙasa ita ma ƙasa ga tunan in an tambaye ka me an tallabe da ƙasa baka iya bada baka iya bada amsa to don haka ita ma ƙasa aya ce mai zaman kanta min al ajaib tana da abin ban mamaki cikin lamarin ƙasa wani wuri ta zama tsadare ta zama mai mai ƙari mai ƙarhi wani wuri ta zama laka wani wuri ta zama mai tarab-tarab wani wuri ta zama rairai wani wuri kuma ta zama mai kanwa wanda ko kwaɗi aka yi ba ta kama gini da sauran nau'o'anta kuma kowane ɓangare na ƙasa akwai wata fa'ida wadda Allah ya banci wannan mahallin da ita wahadi lafin laili kai kawon dare da rana ma'ana allailu nini na dare wannan hali da iri na rana ba rana mai kewaya ba yinin awoyi na dare da awoyi na rana to waɗannan sa'o'in wannan ya gushe wannan ya mai to waɗannan ayoyi ne na Allah subhanahu wata'ala idan an tambaye ka lokacin da rana hasken rana ya taho ina duhu ya tahi idan an tambaye ka sai da duhu ya taho ina haske ya tahi ba ka da amsa suna cikin ƙurra ilahiyya cikin ilimin Allah subhanahu wata'ala bil zahabi wal maji'i da kai da kawo da suka yi wa ziyaratu wanda kusani da karuwar dare ko karuwar rana ko ta wayar dare ko ta wayar rana wal fulkin lati tajri fil bahri haka nan innal ayati wallahi akwai ayoyi fil fulki a cikin jirgin ruwa ai asbun lati tajri fil bahri jiragen da kawali ni cikin ruwa wala tarsubu ko ba ta nutsewa muwaqqaratan kuma an yi mata lodi na kayan nauyi bima yanfa'un nasa tana dauke da kayan da ke amfanin dan adam idan mutum ya diba bakin ruwa sai ya ga ana zuwa an dauko laita an jawo an jeyona ta da jirgi idan tirerori sun garin ka shiga cikin jirgi suna yo lodi suna hitowa suna lodi suna hitowa to abin ya ishe ka mamaki a ce duk kayan da aka kawa kwantenoni a cikin jirgin ruwa jirgin nan na walili yana ta cikin ruwa amma kuma bai nutsewa to ya isa kasancewa akwai aya ta Allah subhanahu wataala hasili ma yanzu hamma sun yi wasu jirage na zamani waɗanda addabe na yi waɗanda ɗan adam yana iyawa ma ya kama haya da ɗakuna da masana'anta da wurin ƙwallo duka a cikin wannan jiragen na ruwan don haka yana daga cikin abin mamaki jirgin ruwa allati tajidul bahri mai gudu a cikin ruwa da ma yanfa'un nasu za dauke da kayan amfani ga dan adam min tijarati na hotauci walhamdu dauka kayan nauyi wa ma anzalallahu minas samai innal ayatin wallahi akwai ayoyi a cikin abin da Allah ya saukar minas samai daga sama min ma'in na ruwa iba fa ya bihil arna Allah yana raya kasa bihi da ruwan sama idan mutum ya dimi ruwan sama ya yi komi ba da mamaki duk abin da ha gani an talita shi da ruwa komi na ne duk abin da ha gani yana da bukata da ruwa don haka ruwa su ne rayuwa baki ɗaya lamarin ruwa akwai ba da mamaki don haka aya ce babba mai zaman kanta fahiyar Allah raya ƙasa bin da bati da tsirrai shi ma akwai ba da mamaki tsirrai shike-shike su rayu da ruwa 'yan adam su rayu da ruwa dabbobi su rayu da ruwa saye da saiwa ya rayu da ruwa don haka ba da mautiha bayan ita ƙasar ta riga ta mutu da rashin ruwa wa basta fiha da kuma abin da ya daidaita innal ayatin akwai ayoyi a cikin abin da Allah ya daidaita ya farraka ya rarraba wannan shar ya watsa fiha a bayan kasa min kulli dabbatin na dukkan dabba mai rarrahe a bayan kasa tun daga ƙananan irin tururuwa su sha zumani su kiyashi har a gangaro zuwa su giwa su raƙumin daji su karkandam duka ga sunan dabbobin da Allah ya daidaita a bayan kasa kuma abin mamaki su dabbobin sai suka zan duniya duniya in za ka iske wanga duniyar dabbobi iri kaza su ɗaya an wannan yanayi in ka zo kuma ka iske wasu dabbobin da ba kuma su ɗaya an wannan yanayi har ma a cikin ƙasashe akwai ƙasashen da giwa take da yawa gare su akwai irin akwai inda ƙasashen da karkan da yake da yawa gare su akwai inda su kuma bauna ita da yawa gare su akwai inda gwanki shi da yawa gare su nau'o'an dabbobi dai ga sunan kuma abin mamaki da Allah ya kawo ci gaba na zamani sai tauraron dan adam ya haska masu duniyar daji inda suke a ɗauko masu da yanda suka rayuwa a hasko ma ka diba ka gani in baka san aya ta Allah ba sai ka dibe ta to shi ne Allah subhanahu wata'ala ce akwai ayoyi a cikin abin da Allah ya ɗaiɗaita a bayan ƙasa min kulli dabbatin daga dukkan dabba la'annahum yanmuna don dukkan dabbobi suna ƙaruwa bil hizbi da tsatsa in ya samu wata sirifin riyahi innal ayati wallahi akwai ayoyi fi tasrifin riyahi a cikin jinjiwa wa iskoki da iska mai yin gabas da mai yin yamma da mai yin kudu da mai yin arewa da mai sanyi da mai zahi da da da ba su da hana musu duk kowane ga sunan ayoyi ne na Allah subhanahu wataala idan lokacin da wannan iska ya taho ya hito daga yamma a ya hito daga gabas yayin yamma to shi wannan iska in ya tahi ina yake tahiya dai kenan sannan inda ya hito dinan daga ina ya hito waɗannan sanin fuska ga guda biyu su ma ayoyi ne daga Allah subhanahu wataala iskan daga ina ya hito yayin yamma kuma in ya tahi yamma ina ne matukulatai ko in ya hito da kudu ko in ya hito da arewa duka waɗanga ayoyi ne na Allah subhanahu wataala masu sa dan adam ya san ilahukum ilahun wahidun ai ta kalibuha januban wa shanuban haratan wa baridatan wasahabil musahhari ga kuma giragizai nan horarri bai na samai wal ardi tsakanin sama da ƙasa yanzu ruwan da giragizai suke zubawa idan ka diba akwai aya ta mamaki cikin lamarin girgije shi girgije gashi da kadi bai bai kaurin abduga ba amma kuma shi ya dauke da ruwa masu nauyi to kai kawon malamai shin ruwan nan kawo su aka yi a zuba sanda za a yi ruwan koko dai a'a nan Allah ke halitta su sanin lamarin na ga Allah amma ala ayi halin duk wanda ya samu aya ce babba in ɗebo su aka yi da wani wuri inda aka ɗebo ma ruwan da ka zuwa su zama ruwan sama a ɗebo daga wani wuri akwai aya ta Allah subhanahu wataala kamar yadda malamai suka ce irin Abdullahi da Abbas akwai teku ta ruwa ta sama tsakanin sama da ƙasa akwai ruwa na wanda aka ɗebo ruwan da ake mutane a zuba ga giragizai wasu kuma suka ta kan cewa a'a Allah ne ke halittar ruwan idan girgije ya taso ko daga tururin teku ko daga tururin duwatsu ko kuma daga tururin zahin rana shi dai girgijen in Allah na nuhin Allah ya kawo ruwan da an samu yin wannan zahin tururi ya fito shi ke sai Allah ya kawo wannan ruwa ta turo mala'iku su rika gargada waɗannan giragizan zuwa ƙasashen da ake son a ba ruwa kuma abin mamaki akwai duniyar da aka yi ruwa ko da yaushe ba rani ba damana akwai kuma inda ba a ruwan gaba ba ruwa na sama gaba ba rani ba damana akwai waɗanda kuma ruwan ka zuwa wata ka za su ɗauke don haka alhamdulahi duka waɗanda na tasrifin riyahi tasriful ayati jinjuya ayoyi na Allah subhanahu wata'ala wanda kowace aya mai zaman kanta akwai ba da mamaki daidai da a ce yanayi yanayi na yankin ƙasa abinda ka hita na tsirrai a wata ƙasar ba yayi wata ƙasa abinda ka gudana wata ƙasar bai gudana wata ƙasa kuma duk duniya guda ce to akwai mamaki a cikin waɗannan na ayoyin Allah subhanahu wataala a bila ilaqatin wannan giragizai babu wani abu wanda ya rataye da su hadhihi samani waɗannan ayoyi guda takwas kulluha dukkan su la ayati dilalatin wallahi ayoyi ne nayi ma dan adam manuniya a bisa sanin ilahukum ilahun wahidun bisa sanin ubangijinku ubangiji ne makaɗaici da yana da abokin tarayya da sai wannan Allah guda ya ce sanda za a yi abu kaza shi kun ba wannan abun ya kaso ba to shikenan sai takaddama ta guda tsakanin wanda Allah da kaso ayi da Allah da bai so ayi idan takaddama ta munde to ala ala ayi halin ko dai su sasanci cikin su in sun kasa rinjaye juna to idan sun kasa rinjaye juna suka yi sasanci tsakanin su to dukkan su ba su zama Allah alloli ba don sifa allantaka zaman Allah ya aikata abin da ya ga dama ba tare da yi mashi gilmawa ba to tun da ba a samu gilmawa ga ayyukan Allah ba ya tabbata shi Allah guda ne ilahukumu ilahun wahid to don haka waɗannan ayoyi guda takwas suna dilala a sanin Allah subhanahu wata'ala da sanin kaɗai ta ce li qaumin yaqiluna ga mutane masu tunane cikin lamarin ayoyin Allah
ومن الناس من يتخذ من دون
Allah subhanahu wataala ce wa minan nasi banda waɗanga ayoyi da muka gwada ma duniya wanda wani bai iya tasowa ce a'a ko da Allah wane yace shi ka yin kaza ba mu yadda ba mu muna da wani Allah daban wanda shi ka gudanar abubuwa to har yanzu tun farkon duniya har kawo yanzu kuma hatta nade ba a samu wani wanda zai girmama Allah ya ce a'a shi ka yin kaza duk ko wanda ya motsa ya kwatanta zai yi to sai Allah ya karya shi don haka saboda mi saboda tabbatar da kadaita Allah subhanahu wataala lokacin da kahiri namrud ya ce annabi Ibrahim ya ce mashi inna la yuhyi wa yumitu Allah ne mai rayawa mai kashewa sai shi ma namrud sai ya ce ma annabi Ibrahim ana uwayi wa umitu ni ma ina rayawa ina kashewa sai ya kira mutane da kurkuku guda biyu sai guda ya cancanci laihin kisa sai sa aka kashe shi gudan ma ya cancanci laihin aka kashe shi shi ko sai sake shi sai ce kaga na raya wanga shi kuma wanga na kashe shi don haka ni ma ina iya rayawa ina iya kashewa to nan take sai Annabi Ibrahim ya ce to inna Allah yati bi shamsi min al mashriqi fati biha min al maghribi Allah yana hikar da rana daga gabas to yanzu mu gane cewa kai ma Allah ne ka hikar da taka rana daga yamma Allah ce fa muhital ladzi kafar sai aka kunyata wanda kama Allah tsayayya don haka shi Allah ala ayi halin guda ne ko wacce zai girmama Allah to Allah zai kunyata shi sannan ya gama da shi kamar yadda Allah subhanahu wataala ce al-kibru ya urdai man naza'ani fiha qasamtu wala ubali girma da kadaita da sifa ta gwanin cewa da kamala ta wace duk mutumin da yamman jayayya a cikinta qasamtuhu wala ubali za kakkarya shi halakar da shi ba zan kula kowa a shi ba to don haka shi Allah subhanahu wataala shi kadai yake to duk da haka minan nasi mai tahmin dunillahi andada banda ayoyin da Allah ka gwadi akwai waɗanda ka mai da an dada asnamin gumuka an dadan kiyoshi gairuhu wani Allah yuhibbu na bitta azimi suna kallafa kai son su bitta azimi da girmawa wal hudu da kaskantar da kai gare su ka hubbillahi kamar yadda ake son Allah wanda ya cancanci a mishi bauta wallazina amanu amma su masu imani na gaskiya da gaskiya ashaddu hubban lillahi su ne mahi tsananta so ga Allah ba irin so na waɗancan masu bauta magumuka ba don yanzu ga misali shi wanda an musulmi ko da ya gamu da matsala a cikin halin rayuwa to ba zai babbauta ma Allah ba ba zai baɗayanta Allah ba zai son Allah ba saboda ya san Allah ya kewaye da shi ta kowane ɓangare to amma wanda ba Allah ba yanda suke bauta gare su Allah ya ce suna bauta musu ne al'ada kawai don son zuciya kamar irin yadda ake ba da bayani a zamanin sai ni umar radiyallahu anhu yana zaune gida sai yana da yana sarki musulmi sai ga yana kyakyatar dariya sai ce sarki musulmi ne kawa dariya sai ce ina tuna zamanin mu na jahiliya wata rana na hita da gunki na na wanda ni kera da dabino na tahidaji lalura ta kama sai ɗauko gungi na ajanin mai sajina shi to gungi sai ka kawo abinci lalura ta abinci ta kama yayyayyay sajada yayi addu'a bai ga komi ba sai ce to ya ƙara ya ƙara bai ga biyan bukata ba sai ce to gungi sai ka yi hankuri za a ce ya kafa guda to sai ya kere kafa guda da ya kere kafa guda kuma ya koma ya mai sajada bayan ya ce ya kafa guda kuma ya ƙara koma da yayi sajada bai samu ba ya ƙara yin sajada bai samu ba sai ya ce to ka hankore yi da can kawon guda to sai ya ƙara ƙere kawon guda ya canyi to haka an ga har ya canye gunkin gaba ɗai ya bi ruwa ya gama da su to kaga a nan shi ne ya ce yanzu an musulunta shi ne ya ka tuna wannan zamani na wauta ta jahiliya kaga nan da yake ya shiga matsala ai sai canye gunkin saboda ya san dama ba allah gaskiya ba ne to amma shi Allah gaskiya subhanahu wataala lokacin da aka zo yakin Uhud musulmi mun ha gaba da matsala ai ban ba Allah muna nan tare da shi kuma a ƙarshen yakin sai Allah ya kawo gudunmuwa annabi alaihi salatu wasalam ya ɗabi ƙasa ya watsa makahirai bayan da muna cikin matsala Allah ya sa ya watsa makahirai ƙasa suka ji kowa ji ƙasa cikin idanunai har Allah yake cewa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harame lokacin da kai jiha ya rasulullahi ba kai ne kai jiha ba ni Allah ni ne jiha to kaga wannan ko da mun shiga matsala a wurin Allah ba za mu bar Allah mu don mun tamna gardin sanin taren mu da Allah to amma banda su kahire shine Allah ka ce wallazina amanu su masu imani son su ga Allah ashaddu hubban lillahi yahi zama tsananin so bisa ga irin son kahire ga gumukan su walau tare walau tare ya rasulullahi da za ka ga allazina zalamu wa'in suka zalunci kansu da kafirce ma Allah iz yarawna al'azaba sada za a gwada musu azaba ranar alkiyama na ra'aita amran aziman wallahi da ka ga lamari mai girma rannan su kuma za su san annal quwwata lillahi jami'an su kuma za su san lalle dukkan ƙarhi ya tabbata ga Allah irin irin ashuddum kilda shi ashuddum kilda wani kahiri ne wanda Allah ya matsananin ƙarhi sai ya zo kaso okaza sai ya ya sa a aza fatar raƙumi sai ya zo ya sa ƙafa guda ya take ta sai ya ce mutum goma su zo su cire wannan fatan ƙarƙashin ƙafatin a yi ja a yi ja a yi ja a kasa shiken sai ce a ƙara biyar in aka kasa shiken ne ce a ƙara biyar sai an hihince wannan fata ƙarƙashin ƙafafu ne amma a kasa cire ƙafar tashi saboda tsananin ƙarfi da Allah ya bashi to shine sai ya kirari ya ce to Muhammadu ya ce Allah ya hatin ata ashara wutar jahannama tana da mala'iki goma sha tara to ni yanzu zan bakku da guda ku banni da sha takwas ku ku iya da mutum guda in mun ka zo lahira in mun ha gama da waɗannan mala'iku sai mu taimu shiga aljanna ko da ba musu ko da muhammadu ba su to shine Allah subhanahu wata'ala ce walau tare da zaka ga allazina zalamu masu yi ma Allah irin wa gadirga iz yarawna azaba sada za su ga azaba la annal quwwata lillahi jami'an wallahi nan za su san cewa dukkan ƙarhi da rinjaya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala wa anna Allah kuma nan za su gano shi Allah shadidul azabi shine mai tsananin azaba wanda ba la yaqu intiqamuhu wanda ba a jimre majarabta ba ta yi Allah subhanahu wata'ala ce lokacin da kahirai za su san annal quwwata lillahi jami'an wani lokaci ne Allah ce in tabarra allazina tubi'u lokacin da allazina tubi'u ar-ru'asa shugabanni tabarra za su barrantar da kanunsu min allazina taba'u daga waɗanda suke barwa ai an karu illa lahum lokacin da suke cewa laula antum lakunna muslimina in ba don ku ba ai da mun musulunta mun bi annabi Muhammadu amma yanzu ga ku ku ko ka zama jagorori in muna son mu mika kai sai ku kankange mu kuna cewa mai sihiri ne mai dabo ne mai kaza ne mai kaza to yanzu ga inda ta kai mu su kuma kahire sun ce musu ana hanu sadarnakum anil hudai shi mu mun kace kar ku bi shari'a mu ba mu kange ku ga shari'a ba to a nan dai za a yi tsinuwar juna Allah ce tabarra allazina tubi'u wa'anda aka bi za su barantar da kanunsu min allazina taba'u daga mabiya wa ra'awul azaba za a gwada musu azaba ana jayayya kashi shiga azabar wa taqadda'at bihimul asbab dukkan makama ta daddace ai asbabul wasl bainahum alaqoqi na saduwa duka sun kace wa qala allazina taba'u masu biyayya za su ce lawannan zakaratan tunda da kun mai da wanga martani gare mu ina ma dai a ce za mu samu mu koma ila duniya zuwa duniya fa na tabarra'a minhu mu ma murama a mubarranta min almatbu'ina daga waɗanda mun gabi kama tabarra'u minna kamar yadda su suka barranta gare mu al-yawma yau hada wannan litamani guri ne wanda ba zai samu gare su ba kazalika ai kama arehum shiddata azabi irin yadda Allah ya gwada mu tsananin azaba irin tashi wa tabarru'i ba'dihim min ba'din da barrantar da sashe daga sashe yurihimullahu amalahum sayyi'ata hasaratin duk ayyukan da suka yi masu illa sai Allah gwada musu hasaratin abin da dama ne alaihim akan su wa ma hum bi harjina minan nari kuma duk abin da za su yi na nadama da maganganu da la'ana to ba zai sa su hita minan nari daga wuta ba
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutanen duniya kulumin matil arli abin da yake bayan ƙasa ku ci halalan amma na halal ko kuma halalan an halatta muku sai bayani na malamai ya biyo baya kamar yadda Allah ke cewa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim ya rasulullahi mun sauka ma da alqur'ani don kawa mutane bayani abin da aka sauka musu yanzu wannan aya abin da zahirin ta nuna ya yi hannasu ya ku mutanen duniya kulu min ma fil ardi duk abin da bayan kasa ku ci halalan matsayin ka hala kaunihi halalan halin zamowa ta halal to ma'ana guda kenan amma ma'ana ta biyu kuma da ita amma dogara in kana halalan dayyiban in ya zama na halal to wannan babu laihi a ci wala ta tadu huduwa ta shaytani kada ku bi sawun iblis ai tazyinahu qawace qawacen shedan innahu shi shedan aduwwul lakum mai gaba ne gare ku mubinul adati mai mabayyan ya gaba
inna ma ya'murukum bis-su'i wal-fahsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun na'am inna ma ya'murukum kadan shi shedan yana umartan mutane bisu'i da aikata al-su'i aikata al-ismu zunubi wal fahsha'i da ayyuka na asha alqabihi masu muni shar'an ga shari'a wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna kuma shaytan yana umarta ku ku danganta abinda ba ku da masaniya Allah ga Allah min taharimi ma lam yuharrim ku ce Allah ya haramta kaza alhali bai haramta ba wa gairihi da wani wannan kamar halatta abinda bai halatta ba fa zaqila wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu qalu bal nattabi'u ma ألقينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون wai za ki lahum ya an ce ma kafirai a ainihin ku fara kafirai ittabi'u ma anzalallahu ku bi sabon abin da Allah ya saukar amin tauhidi na kadaita Allah wata halin ɗayyibati da halattar da haram ma'ana amfani da na hal- da halattar da abin da a tsantsarka ma'ana yin amfani da shi ƙalu sai ce la ko kusa bal nattabi'u ma afalna alaihi aba'ana mu dai za mu bi sabon abin da muka tarar da iyaye da kakanni suna gudanarwa min ibadatul ausani na bauta mu gumarka wata harimi sawa'ibi da haramta saki sabra wal baha'in da bahira qala ta'ala Allah sai ya ce a yadda bi'unahum yanzu za su bibiye uwayen da kakanni walau kana aba'um la yaqiluna shay'an ko da uwayen ba san ko ba min amri din na lamarin addini wala ya hata duna ko da ba shiryayyun mutane bane amma sun ومثل الذين كفروا كمثل الذي يدعو بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون Na'am, wa masal ladina kafaru Allah ce sifar kafirai wa man yad'unahum da kafiran da waɗanda ke suke kira ilal huda zuwa shari'a da kafirai da annabawa ko kuma da kafirai da malamai masu wa'azoza misalin yadda suke nan duniya kamar salal ladhi yanqu kamar mutumin da yake makiyayi yana daga murya yana ƙara bima la yasma'u da abin da ba ya ji illa du'a'an sai amo wani da'an da kuru da kira ga man la yasma'u illa sautan bai jin komai sai murya sai shine amo jawha nam wanda bai jin komai sai dai amo juhuri jahuran bayyane wa anta tasutu alai kai kana kururuwa la yasma'u ba ya jinka ma'ana adafu bayani shine ce zo da summun kurame ba su jin mai kira bukumun bebayi ba su ambata ba su ambata abinda ya kamata su karba da shi umuyun makahi ba su ganin dilalar da aka yi gare su fahim waɗanga la yaqiluna ba su hankalta komi to shine Allah subhanahu wataala ce misalin masu kira zuwa ga Allah sune annabawa ko kuma halifofin sune malamai masu isar da sakon annabawa da misalin yadda ake kafirai to kamar yadda mutumin da ka kiran abin da ba yaji ne da mai hankali da mara hankali ko kuma da dabba da mutum ko dabban ma ta daji wadda ba ta gani ba to shi a bambancin annabawa da kafirai ko kuma shi a matsayin annabawa a wajen kafirai suna cewa ku zo nan kar ku fada wutar jahannama suna cewa a'a ku ban mu can a wurin zama to shi a bambancin annabawa da waɗanda aka kira su zo zuwa ga hanya ta shari'a ya ayyuhal ladina يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون Na'am, wace aya ta yi ilaki ta ce ya ayyuhan nasu kulu min madal arli halalan ku ci abin da a bayan ƙasa sai ta zama taƙayidi eh, sai ta zama ilaki an wawaita sai wannan aya kuma ta zo ta ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga halaliyar abin da muka arzuta ku ai halalati ma razaqnakum a washkuru lillahi kuma in an ci a gode ma Allah a san cewa abin ya hito daga hannun Allah subhanahu wataala wa a- in kuntum iyyahu ta'buduna in dai kun yadda shi Allah shi kuka wa bauta kuma kun yadda Allah ne ya baku to in kun ci na halatta ku gode ma Allah da ya azurta ku halaliya inna ma harama إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم inna ma lil hasari to can baya saboda an yi idlaki wacce aya ta baya aka ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ah, kulu min ma fil ardi halalan ku ci abinda Allah ya halatta muku abinda ya bayan kasa Allah ya halatta muku to sai aka zo da hasaru duk duniya idan aka dibi fadin duniya to in aka dibi abinda aka halatta aka dibi abinda aka haramta sai a gane abinda aka haramta din nan dan ca muke ne dan kadan saboda haka aka zo da hasaru innama nawa ne a sai Allah subhanahu wataala ce innama harrama alaikumul maitata duk fadin duniya dan abin da aka hal a bisa ai an dibi yawan abin da aka halitta muku to ku dibi dan abin da aka haramta muku dan kadan ne bai ta kara karya ba innama kadai abin da aka haramta muku shine almaitata musai akan almaitati cin dabbar da ba a yanka ba wadamal masfuha an haramta muku cin jini wanda yake bi wuka a shine wanda na hausa mu ake cewa antawuya wala hamal hinziri da naman alade wa ma uhilla bihi li ghairi llahi bihi da abinda aka kurunta sunan wani Allah alasni ghairihi sunan wani Allah wurin yanka shi abinda aka sa sunan wani Allah ba Allah ba wurin yanka shi to shi ma wannan haramu ne famanil durra to duk da Allah ya ce ya haramta to sai kuma Allah ya dawo da kuma dawowa don ƙarin wata rama sai Allah ce wanda kuma lalura ta kama alja'arhu laluratu wanda lalura ta labar da shi ila akal shay'in zuwa cin wani abu bayan an ce an haramta to sai lalura ta biyo bayanai gaira bagin amma ba mai hita banda wanda yan musulmi hito na hito ala mazhabin imam shafi'i bisa mazhabin imam shafi'i aw gairi bagin din nan ay gairi mustaganin bil jifati banda wanda ya wadatu da musai ma wujudi gari in ya samu wani abin ba musai ba wala adin banda wanda ya ketare iyaka a banda wanda ya ketare iyaka ala mazhabin shafi'i bisa mazhabin imam shafi'i wala adin din nan ay wala mutajawizin lil halali banda wanda ya ketare halal zuwa ga haram to in dai ba ƙetarewa Allah ce wannan ɗin ma da an ka haramta maku idan lalura ta kama fala isma alai babu laihi ku yi amfani da shi inna Allah shi Allah gafurun mai yawan gafara ne ga waɗanda lalura ta kama ta cin musu sun ka ci shine imamu shehu imamu nazifi yake cewa wa in ammatul balwa wasu dal masaliku وسرتم كم القر إلى أكل جيبة فمنها هذو سد الحياة بلقتنا وقال بأحد الزاد بعض الأئمة وإن أمت البلوى إذا مصيبة تقل الدنيا أكي لوك تشند سيسي نهل يقاقل وسد المسالك دو حير رأسام حلالية تتوشي fasirtun kabul tsarin sai kuka zama kamar wanda lalura ta cin musai ta kama famin hahuzu to ai amfani da dukiyar haram saboda mi saboda lura ta biyo baya Allah ne ya ce a famanin tsurra wanda lalura tallabat to kenan ko in lalura ta kama sai a yi amfani da abin da an na haram zuwa muddan lalura idan an wadatu sai a jefar da wannan abin na haram yanzu idan an ce ana biɗar tantagarya abinda an na halaliya sama da ƙasa gaba da baya to Allah ya azama aiki to amma dai in an dibi waɗanda abubuwa da ake ciki shine dalilin da ka sa malamai su matsa mu bayan Allah a cikin cewa a ci gaba da yawaita istighfari saboda idan ka dibi abinda mutane suke ci yanzu da sana'o'i da aka yi da kawo a yanzu to sai dai a bamma Allah sani a roƙi gafara Allah ga abubuwa saboda ba kowane mutum ka iya ƙa'idance abinda an na halai ya tsaya gare shi ba don haka abin da ya rage gare mu roƙon Allah yahiya da kuma yin ayyuka na nafiloli wanda ba a yahe ba a ɗaiɗai haƙoƙa cikin ibada ka abiya mutane shi ɗaya rage bayan Allah amma halattan ta gayyata akwai wasu samu a wannan lokaci to shine yace wa in ammatul balwa in bala'i ya game duniya wasu dan masaliku an da toshe kafaifai famin hahuzu to a yi amfani da abin da shahi haram saddal hayati don toshe rayuwa kan rayuwa ta salwanta wala don haka shine aka ce an yi rangwami akan haka shehu abu muhammad mai risala yana cewa wani limul darri an ya kula mai tata wa ya shafa'a wa ya tazawwada fa in istagana an ha daraha ya halatta ga wanda an mai lalura ya yi amfani da musai to cewa ai amfani da musai na ayan san musai haram ne kamar yanzu misali ayyuka na gwamnati yanzu dan karamin takadiri akan yi wasu abubuwa na ban mamaki misali alkali ma'aikacin kotu an zo an kai mai kyas ana cikin gudanar da bincike ana son a kamanta abin da ya kamata sai wani ya zo da ya kiran takarda abin da an rubuce ciki ranka ɗaya gwamnati na da sha'awa cikin wannan lamari haka ɗaya za a faɗa mai sai a wuce to yanzu wanda aka faɗa mawa kalma kaga yanzu in yana son ya yi don Allah ta gagare sannan yanzu in ya ce ya aje wannan sana'a ni zai ci in ya ce ya ajiye matsala in ya ce ya ci gaba matsala to don haka famin hahuzu sai amfani da wannan lalurar saddal hayati don toshewar rayuwa kan rayuwa ta salwanta wa qala bi ahad zadi ba'd al wani sashen malamai shine shaw Muhammad bin Sala ya ce ayi amfani da musan habbu zuri ma ayi in Allah ya bada wadata da abinda an halal sai a jefar da abinda an haram wani ya ce ba jehowa za a yi ba ayi gina abin ne kada wani ya zo ya iski haram shi ma ya ci kai sanda take lalura gare ka an ma rango mai kaci ba zunubi shi ko wanda ya zo ka jefar da abin da an haram ya ɗauka ya ci to shi kuma kaga ya ce haramiya don haka aka ce ba jefarwa za a yi ba sai a gina abin ne inna lashi Allah gafurun mai gafara ne rahim mai jinkai dukun da ku a cikin baku rangwame in ana cikin lalura inna lazina inna allazina yaktumuna
illal ladina yaktumuna ma anzalallahu tani wadanda ka boyon abinda Allah ya saukar minal kitabi na littafi na Allah almustamil ala nati muhammadin wanda ya kunshi sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yashruna bihi samanan qalilan masu hurhuro dan tamanin duniya ma'ana su rika kujerunsu na zaman su an manyan magabata a addinansu alhali sun san cewa ga sifofin da Allah ya bayyana na annabi Muhammad a cikin littafansu wanda za za su bayyana to za a baro su a koma ga addinin annabi Muhammad amma rashin bayyana waɗannan ayoyi da alamomi waɗanda annan annabi da suke cikin littafansu rashin bayyanawa sai ya wanzar da su akan kujerinsu to shi ne Allah ce yashtaru na bihi samanan kalila suna hulhuro dan tamani mina duniya na lamarin duniya da wannan mukami da sun ka haye suka boye sababin annabi sallallahu alaihi wasallam ulaika waɗannan bayin Allah ma ya kuluna ba abin da suke ci macikan nan su illa nar sai da wuta wala yukallimuhum wallahu Allah ba zai yi magana su ba yawmal qiyamati ranar kiyama galaban alaihim saboda hushi da su wala yuzakihim kuma Allah ba zai tsarkake su ba min da nasu zunubi daga dauda ta zunubai walahum azabun alimun azaba mai dawa ta tabbata gare su
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن
Allah ya ce ulaiikal ladzina taru balalata waɗannan bayan Allah su ne waɗanda suka hurhuro bata bil huda suka mika shari'a wal azaba bil magfirati suka hurhuro azaba suka bada gafara almu'addata lahum fil ahirati wanda da shari'ar da gafarat an tanadan musu ita fil ahirati ranar lahira law lam yaktumu inda basu boye da basu boye sifofin annabi ba fama azbarahum ala nari mamaki hakurin da zasu yi zama cikin wuta ai ma ashaddu sabahum mamaki tsananin hakurin su ala nari ga wutar za a saka su dirtika mujibatiha saboda sun abin da zai wajabta mu shiga wutar jahima zalika wannan da aka ce an gama su da shiga wutar jahima bi anna allah ai bi sabi anna allah dalili shi Allah subhanahu wataala nazzala alkitaba ya sauka da ta a taurat at-taura bil haqqi da gaskiya wa innal ladina talafu fil kitabi suko masu kai kawon sabanin fahimta a cikin littafi ne at-taura wa hum yahuda sune yahudawa lafi shiqaqin wallahi suna cikin sabani ba'inin mai nisan ta su gaban hanya ta shari'a
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ويموتون بأهلهم إذا آمنوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون
Allah subhanahu wataala ce laysal birru aikata aiki alheri ba fa shine ƙuran ruwan an tuwallu wujuhakum ku dibi alqibla ku ce ku ne masu addini ba ku juyo da huskoki kawai zuwa ga salloli to ba shi ne zaman mutum managarci ba koko ba shi ne aikin alheri kadai ba a albarru ko albirru yan ce albarru laysal barru ba mutum ne managarci ba kawai mai huskanta alƙibla wurin sallah ko kuma laysal birru ba aikin alheri kadai bane huskanta alqibla ay sallah qibala al-mashriqi bangaren gabas wal ma- bangaren na ina nasara kenan wal magharibi ko kuma alqibla yamma sune yahudawa raddan al-yahudi wan nasara mai da martani ne ga yahudawa ko nasara walakinnal birra ko kuma walakinnal barra mutumin kwarai ko ko aikin alheri shine man amana billahi wanda imani da samuwar Allah da kadaita Allah da kamala ta Allah wal yawmil akhir ya gargata ranar karshe wal malaikata ya yadda da malaikun Allah bai ce ba ruwa ne da jibrilu ko mika'il ba wal kitabi bai yace ya sallama ma littafai na Allah wan nabi ne ya yadda dukkan annabawa wa atal mala kuma abinda Allah ya bashi ya fito da shi ala hubbi bisa yana so zawai qurba ya ba ma'abucin zumunta ta kusa ta mahaifa wale ta ma ko marayu wal masakin ko miskinai wal sabili ko dan tafarki al musafirin matafa wasailina ko kuma mabukata wa fil riqabi ko kuma ya bada dukiya a cikin fanso wayaye ai farfakin riƙabi a cikin fansa wayaye almukatabi ne waɗanda aka ɗaura fansa wa qama salata to sannan a mai daga ba gabas ayi sallah don haka sai da haggar wayo da abubuwan da ya kamata a gama da su sannan a gama da mai da gaban gabas to shi yake kira managarci koko shine nagarta wa atar zakata mutumin da ke ba da abin da Allah ya farlanta mai na zakka wal mubuna bi ahdin da mutanen da ke cika alƙawari alƙawarin su da Allah ko alƙawari ga bayin Allah ahadullah awin nasa alƙawarin Allah ko na mutane wasabirina mutanen da ke haƙuri filba a sa'i lokacin tsanani shiddatar fakari tsananin talauci ko tsananin rashin lahiya wallan ra'i ko kuma tsananin rashin lahiya wahinal basu ko lokacin wakatin yaƙi ula'ika almasuhuna bima zikira masu waɗannan sifofi da aka ambata allazina sadaqu sune masu imani na gaskiya wa ula'ika waɗannan mutane humul muttaquna sune masu tsoron Allah subhanahu wata'ala
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى
na'am Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani kutiba alaikumul qisasu an wajabta muku yin sakamako tilka tala a cikin kafashi ma'ana waɗanda an ka kashe wasfan wa fi'lan da irin sifar da aka kashe mutum to a mai da martani da irin ta wa fi'lan da aikin da aka wa mutum sai waɗanda aka toge banda su su waɗannan banda waɗanda aka toge waɗanda aikata su wani saƙon ne ga Allah subhanahu wata'ala misali in saifan fa saifun in mutum ya sa takobi to a kashe shi da takobi in ya sa wuka a sa wuka a kashe shi in ya sa adda a sa adda a kashe shi da to shine aka ce wasfan wa fi'lan da sifar kashe wanda yanayin aikin to amma banda wasu kashe-kashen waɗanda idan aka aikata shari'a ba ta da yin aikin ba misali kamar mutum ya ɗura mu wani giya ya ɗura mai ita ya yi ta ɗura mai giya ya tsare shi har sai da ya sha har ta wuce gona mai iri sannan Allah ne mutuwa to ba za a ce shi wancan ba sai an ta yi da giya an ta wani ɗura mai ita an ta ɗura mai har ya kai ya mutu a'a banda irin wannan ko kuma a ce a'a mutum ne ya zo ya harkar banza da ɗiyan mutane ya lalata ta a dalilin wannan hanya ya ta mutu to ba za a ce shi ma ta wannan hanya za a yi mai sakamako ba to don haka ana diba abin da shari'a ta ware to banda su shi ne aka ce wasfan wa fi'lan da sifar kashe wadda aikin irin yadda aka kashe alhurru bil hurri ana kashe da in ya kashe da wala yuqtalul hurru bil abdi amma ba a kashe da in ya kashe bawa don shi bawa dukiya ne sai dai a biya diya wal abdu bil abdi ana kashe bawa in ya kashe an ya kashe bawa saboda shi kuma sun yi kunnan doki wal unsa bil unsa ana kashe mace in ta kashe mace faman ufi lahu min ahihi shay'un wanda aka yahe mai wani abu min ahihi daga dan uwa ne ai min alqatilina daga masu kisa aka ce an yahe min da bai gajin dan uwa al maqtuli wanda aka kashe an yahe shay'un wani abu daga cikin waɗannan akwai wani abu shine a fattiba'un bil ma'rufi to abi sawun abin da alheri sun da ba ce aka an yahi duduk ba a shay'un an yahi wani abu kan mutumin da aka kashe mai dan uwa wanda abin da alhaki a zo a rama to shikenan sai aka ce an yahi wani abu ma'ana abin da aka yahe shine kashe wat amma ya biya diya to idan aka daurin diya fattiba'un bil ma'rufi to abi sawun an so diyan nan da alheri bi an yi ɗalibahu bidiyati a neme shi da biyan diya bila ulfin ba ta tsanantawa ba wa ada'un ilaihi bi isani shi kuma masu biyan diyar su biya ta alal qatil ga wanda aka kashe ma ada'un diyati ba da diyan nan bi isan da kyauta ma'ana bila madalin ba tare da taurin bashi ba zalikal hukumu wannan hukunci da Allah subhanahu wataala yi takhafifun min rabbikum sauwaƙewa ce daga ubangijinku subhanahu wata'ala awil afu ko ko yahiyar almukallafu muhayyaru wanda abbaligi wanda aka wajabta ma an sa haƙi ne an ba shi zaɓi fihi ma ko ya kashe wanda ya kashe mai ɗan uwa ko ko ya abiya shi diya wa zalika wannan zaɓin guda biyu tahtibun min Allah tabaaraka wa ta'ala sauwaƙewa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala shi wanda aka kashe ma ɗan uwa idan aka an so diya kaga za a taimaka ma marayu su kuma waɗanga idan aka ce an biya shi kuma an toshe kafat wani ba zai ƙara yin hawan ƙaura zuwa ga kashe wani ba saboda ya sai an kashe wani ana kashewa amma a wayi gari babu diya kun ba kisasi to dole duniya ta burkuce saboda shi wani a abin da ya sani ya bi hanyoyin da zai hana ko guda ya bi hanyoyin hana diya kuma ya bi hanyoyin hana kisasi to don haka duniya a ba ta zanni lahiya saboda rashin yin kisasi da ana kisasi da duniya ta zanna lahiya famani ita dai wanda ya mutu ƙetar iyaka ba da zalika bayan an yi wannan iyakar bi an zulimal qatilu aka zalunci wanda an ka kashe ma wanda ya kisan kai sai aka zalunce shi da an katalahu bayan an ce an yahi an biya diya kuma sai wanda aka kashe ma dan uwa sai ya yi taimakon tabona har ya samu kaɗaitar shi kuma ya kashe shi ga diya ya ansa to wanda ya irin wannan abin falahu azabun alimun azaba mai raɗaɗawa ta tabbata gare shi a duniya lahira
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ولكم hayatun. rayuwa da wanzuwa ta tabbata lakum gare ku mutanen duniya fil qisas in ana qisasi muddum ana qisasi ka kashe wani an zo an zo an kashe ka an biyo sawu an ce muna roƙon alfarma a ba mu fansa eh, mu ba da fansa aka ce ba a yadda ba al'abdu bil abdu wal hurru bil hurri yadda ka kashe kai ma kashe kaza ai aka juyin duniya an ka yadda sai da an kashe shi to gobe da waya wani ya ƙara jarabtawa amma an yi da an yi bagai bagai an yi bagai bagai an yi kadabura kadabura an shiga na ahita an sasanta an dauki wani abu maskana an bayar to gobe ma sai mai wannan abin ko wani mai kama da shi shi ma sai ya ƙara jarabta yanda wane yayi saboda ya ga wane yayi ba a hukunta shi ba amma da ana kisasi to sai Allah ce lakum fil kisasi hayatun wanzuwa ta tabbata gare ku zama lahiya in ana yin kisasi ya ulul babi amma in kuna da hankali to shigen sai yahuda sun kace to yanzu dan uwanka ya kashe ma dan uwa shi kuma an ce a kashe shi to kenan ai biyu babu ai kamata tun da an kashe wancan to shikenan a samu wani sasanci ayi sai biyu sai wannan guda ya wanzu to shi ko Allah sai ya san cewa idan ba a bi ka'idar da ya ce wanda ya kashe a kashe shi ba ita ko duniyar ba ta zama lahiya sai a yi ta kashe juna marmake a yi kashe guda ya zan maganin sauran su zanna lahiya sai ba a yi ba rashin kashe guda sai ta haihu kashe mutane da yawa tun da an yi laihi ba a ɗaukan mataki to shi Allah ya ce wa lakum fil qisas hayatun ya ulul bab ya kuma abuta kai hankali ga rayuwa nan gare ku in dai kuna biyan qisasi la'allakum tattaquna in Allah sai in kuna bi waɗanga dokoki Allah zai kare ku shiga wuta ko ku tattaquna alqawada za a kange ku daga yin sakamako saboda wanda duk yaga ana yi ma wani zai tsorata
Sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya ta kuma da ta ta ta shalwa lafiya. Wacce za ta kuma da ita ce kuma ta fara al'ada tana sallah amma ba ta safarin maza ba ta san sunnoni ba ba ta san musu akwai ba yau kimanin shekara hudu kenan. Ku za ta kuma da yaro ko ko san mutum sai can baya.
abinda an wajibi gare ta yanzu ta ce ta gyara yanzu sauran abin da ya wuce kuma ta tuba ga Allah subhanahu wataala saboda dora waɗancan abubuwa yana da wuya don ba su ɗaya ta rasa ba don duk ayyukan musulunci ba tare da su saboda babu sallah
wani yana neman ƙarin bayani a kan salatul juri da kuma kwamalarsa
a ita bayan salatu tasbihi ana yin ta kullun duk shekara ana bayani amma ba illa bane cikin ƙara maimaitawa saboda ana cikin wata mai albarka wanda kuma ake sa ran in an ji ana kwaɗan alheri da neman gafara ga Allah da neman rahama a cikin wannan wata mai tarin albarka ba illa bane a ƙara ambatawa don mutane su amfana da haka waɗannan rakawoyi guda hudu da ake yi sallah raka'a hudu ce zaman tahiya biyu sallama guda raka'a hudu zaman tahiya biyu sallama guda wannan sallah kuma asalinta an samu ta ga ah, sayyidina Abbas da Abdul Muttalib wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi yace anan uba ah, baba ya kamata in ma wani alheri sai ce lalle ka cancanta kai ya kamata in ma wata baiwa yace ya kamata kai ka isa kai wannan baiwar ya ce to bari in ma wata baiwa wadda ba irinta ya ce idan Allah ya baka iko ka gudanar da wannan abin da zan ma bayani to da kana da zunubai sun taki ƙasa da sama to Allah zai gafarta masu ko sun yi kumfan male yawa Allah zai gafarta masu ko sun yi raren gulbi yawa Allah zai gafarta masu sai ce masha Allah abin da nake nema kenan sai ce to ka zo ka samu lokaci ko dare ko rana lokacin halaccin dai nafila ka sallaci raka'a guda hudu rakawai ga guda hudu daga tsaye tsayuwa kowace tsayuwa abinda aka bukata bayan fatiha daga tsaye a karanta a tasbihi goma sha biyar duk tsayuwa ya aka karanta fatiha aka yi sura a wata ruwaya a wata ruwaya fatiha kadai ba sura duk wanda aka kuma yayi to sai a biyo wata tasbihi goma sha biyar to daga nan ya an duka rukuyi a yi goma rabbana walikal hamdu a yi goma Allahu akbar ay sajada ay goma Allahu akbar a taso ay goma Allahu akbar ay sajada ay goma to daga nan sai a taso sai a julusul istiraha sai a karanta goma sannan a miƙe tsaye to kowace raka haka za a yi mata duk gaba tasbihi goma duk gaba tasbihi goma amma duk tsayuwa bayan fatiha kadai tasbihi goma ko a sha biyar ko kuma bayan fatiha da sura a wata riwaya tasbihi goma sha biyar sannan bayan zaman tahiya na farko da bayan zaman tahiya na ƙarshe duka za a ƙarin tasbihi goma goma waɗannan rakoyi idan mutum ya yi lissahi zai iske kowace raka'a tana da tasbihi saba'in da biyar idan aka haɗa raka'a biyu suna tasbihi ɗari da hamsin idan aka haɗa raka'a hudu suna tasbihi ɗari uku wanda shi ya ƙa'ida ta wani tasbihi Allah ba da ikon yi Allah shi ba da nasara tasbihi kuma shine subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar a wata ruwaya da wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wala shi tasbih subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim to annabi ya ce za a gabata mutum zunubai da na ganganci da na mantuwa da na kuskure duk irin yana suke dai Allah zai gabata mutum ban ji ba
wanda yake akan sallah da shi biyu da ne yake yana rankon azumi to kuma ko rashin lafiya ta kama shi kuma yana iya aji azumi ko gaba da ranka
wanda yake azumi rashin lahiya ta kama shi kuma yana halin tahiya to ko da ba rashin lahiya idan mutum yana tahiya wata kai kasar an mai rangwame ya aji azumi sai ya dawo gida balle ga lura ta rashin lahiya ta kama kuma eh to ai ba su da bambanci aka ce an ba da dama ka aji na farilla balle na ranko dama alfarmar ta wata ramalan ce to yanzu kana wajen watan ramalan wani ƙarin hali kuma zai saka cigaba da azumi kuma baka lahiya idan lalura ta kama an ma rangwame azumin farilla cikin watan farilla na ramalan an ma rangwame ka aje ko da ta haya kano ce za ka wurin sayan kaya an ma rangwame ka ci abincin ka balle ga rashin lafiya don haka in mutum na lura yanzu karatun da mun kai kenan famanin tsurra gairar bagin wala adin fala isma alaihi wanda lalura ta kama shi yin aikata wani abu wanda shari'a ba ta yadda a yi shi ba amma saboda lura fala isma alaihi babu zunubi gare shi ito tsa akwai bambanci rankon azumin kafara shi azumin kafara ko shi ne idan ana cikin azumin kafara ko kafara zihari duk dai wani azumi wanda wajibu tartibi wanda dole ne a jeranta shi to idan lalura ta kama kamar haila ga mahailanciya ko kuma biki ga mai biki to wannan babu laihi a tsayar da wannan azumin a waɗannan kwanuka har a tsallake sannan a ɗora yawa tana rankon azumi tana azumi na kafara wanda sai an yi sittin jere wanda an ce ko da an yi hamsin da tara an ka tsaya an ka huta ba da lura ba duk waɗancan hamsin da tara sauran reji to amma duk da haka nan in rashin lahiya ce to kuma wannan ba a yadda mutum ya ce zai ci gaba da azumi cikin lalura don yana wajibu tafiye ba a'a shi Allah ya janye nashi haƙƙi amma nan gome ka ci abincinka ka sha abin shanka in ka cimma lahiya ka ranka abin da ya rage amma kana cimma dama kamar ɗaukewa haila ga mahailanciya ko kuma warke mara lahiya ga warkewa kana kaiwa matuƙa to kuma sai ka ɗora ba a yadda ka saki gabba
akwai kuma hadisi da aka tashi da azumi wata ramadana to sai kuma na tashi da zafarki ba wasu ina al'ada ban zafarki ba zai da safi kuma na ya zan wani malami ya ce in yi kamun barki akan kuma tambayar ta abu to saboda saboda karanta a ba da amsa da ba a kuma da ka take jiya ba da mutum bai ta ba wannan fata ta sha wani ta ga karanta littafin addinin musulunci na ina neman addu'a da iyaye na da kakanni na da sauran yan uwa kuma ni Allah ya sa in gama da duniya lafiya Allah zaune jihar zamfar lafiya Allah zaune da garin kaunar namo da lafiya alfawar sai da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alam nashraha da izaja kul huwa allahu kawai bismillah hadiya ga iyayenmu Allah gafarta musu Allah biyo ta mukuntan su Allah haƙa kaburin su kul huwa Allahu uku hadiya ga waɗanda aka roƙa ta jayi Allah ya gafarta musu Allah ya liwata makwanta su wanda suke cikin nema Allah ya ƙara wanda suke cikin matsala Allah shi yayi ina ɗaina karka wutar kafa uku matsalolin rayuwa da ake ciki Allah ka yayi muna alam na shahada idza jaa kan buƙatocin da muke da su Allah ya biya mun Allah ya yi mana kunshiya ya mana damuwa ayatul kursi waɗannan matsaloli da muke ciki Allah ya yi muna inna ɗina ka bi kausar uku Allah ya ba mu damuna mai albarka masu aiko da sadakoki na neman a yi musu addu'a Allah ya san bukatoshin su Allah biya alamun na shara da izaja mu karanta alam na shara da izaja ga waɗannan bayan Allah kamar haka waɗanda suke cikin wannan wata sun samu ƙarin gudunmuwa ta taimaka ma al'umma don haka muna fata Allah ya cika musu burin su Allah ya damu dukkan bukatoci kaɗan daga cikin su akwai irin alhaji ɗahiru mai wake mallama gabas irin sarkin mafara alhaji ahmad isa irin alhaji nuwar ɗahiru irin alhaji yaya kabiru a shafura irin alhaji gani na makka irin alhaji bello sa'in kaura irin shamsuddin alhaji shehu danyau irin alhaji ibrahim a sarkin shanun kaura wazirin kadiriya jarman kadiriya da sauran waɗanda gwargwaron hali bai bayan nan ambato su ba da waɗanda sun yi mana nan kuma da waɗanda suna yi wasu wuraren to dole ne in dai an yi ma al'umma mu gode ma Allah akan muna kira ga jama'a suna yi don haka sun yi nan kamar mu sun kai ma Allah saka musu alheri Allah ya biya dukkan bukatocin su suturar da Allah ya musu Allah ya dawwama musu ita alhamdu sai na rasulullahi waɗanda kuma aka ba Allah sa su ma ya musu danko ya zan su ma su kai wurin yi ma wasu alhamdu sai na rasulullahi wanda baya da shi Allah ya bashi mu karanta musu alam nashara da izaja kamar yadda muka ambata ji akwai 'yan siyasa ko waɗanda 'yan kasuwa to duk da muna fata Allah sa kan kowa da alheri mu da bukatar mu a gudu tare a tsira tare Allah sa kan kowa da alheri wanda bai da abun yi Allah ya bashi mai shi kuma Allah ya rike mai suke ɗaukan nauyin sa wannan karatu namu ga rediyo da masu sawa ga talabijin duka dai muna fata Allah ya saka musu irin farfesa jamaka Allah ya saka mai da alheri yana ɗaukar nauyin sawa ga talabijin duk da muna ƙaura ba mu da wuta amma dai waɗanda adda wuta suna gani muna fata dukkan suna yi musharaka da mu a cikin ɗaiɗaita alherin da ake karantawa a cikin watan azumin ramadan allah ya saka musu alheri allah biya musu dukkan buƙatoci su ma 'yan rediyo waɗanda ke sa abu masu tacewa da gudanarwa su ma allah ya saka musu alheri saboda in ba da taimaka su ba ba za a cimma nasara ba to muna fata dukkan su ma dai allah ya saka muku da alheri اللهم إنا نسألك بألف ألوهيتك يا الله وبها إداتك يا هادي وبه ملكك يا مالك وبسين سلامك يا سلام وبكافك أهلك يا قهار وبكافك كفايتك يا كافي وبها علمك يا حليم وبلا من عفك يا لطيف وبأين علمك يا أليم وبيا يقينك يا يقين وبسال سمدانيتك يا سمد نسألك أن تجعل لنا من كل هم فرجا ومهرجا يا سريع يا سميع يا قريب يا مجيب يا من أهال بكل شيء علما وفي كل شيء عددا اللهم إنا نشكو إليك ما لا فعل لديك اللهم إنا نشكو إليك ما لا فعل لديك اللهم فرج عنا وفرج أم سيدنا محمد اللهم فرج عنا وفرج أم سيدنا محمد بحق أربع آلة هبالة مبروس سيدة كفالة ككليم حيالة لدالة أبات يبئية صحابين اللهم الذي مالك صادق كافي هادي مسر عليم سلام رحمن الرحيم حي قيوم النور اللهم إنا نحن عبارك أبناء عبارك أبناء إمائك ناسيتنا بيدك ما فينا حكمك أرض فينا قضاؤك نسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وضعف همومنا وغمومنا يا من أمرك بين الكافي والنون إنما أمرك إذا أردته أن تقول لكم فيكون اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين من والاهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين